من ذا يفرج كربا فات مضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا sunan Allah mai rahama mai jin kai yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah ga fiyayyen halitta manzon tsira manzon rahma alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa ranar alkiyama jama'a sauraro ine mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a cikin wannan shiri mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda yake zuwa daga sashen addinin musulunci na Dala FM muryar zamani wanda yake zuwa irin wannan rana ta juma'a don ya tunasar da mu abubuwan da suke kanmu ya faɗakar da mu abubuwan da ya kamata mai koyi da shi dangane da sahaban manzon Allah sallallahu da magabata baki ɗaya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da alkhairan da suke cikin wannan rana ta juma'a idan da abin ki a cikin ta Allah maɗaukakin sarki ya kawar mana da shi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki marasa lafiya na gida da na asibiti Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mai ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana lafiya wayanda suka riga mu Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu ya musu rahama ya yalwata kabarinsu mu kuma da muke nan Allah maɗaukakin sarki ya mana kyakkyawan ƙarshe ya sa mu cika da imani idan 'yan uwa ba su mance ba wannan shiri yana tattaunawa akan abubuwan da suka shafi rayuwar yau da gobe ta al'umma wacce za su riƙa kwaikwaya a gurin magabata a duk sati mukan kasance da ku ni aminu fidar idris tare da dr abdallah usman umar gadon ɗaya wanda wannan shiri yau insha allahu zai ƙara duba wani ɗaya daga cikin abubuwa da suka shafi rayuwar yau da gobe da al'umma da yadda ya kamata su kasance da kuma yadda ma suke kasancewar wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya hada shi da wanda za su rayu sahabban shi kenan wanda kuma suka yi rayuwa da shi ta girmamawa da darajtawa da kauna da mutuntawa da kariya dukkanin abin da kake tunani sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama haka suka ringa bashi to wannan kuma abu ne da za mu koyi da shi mu kwaikwaye shi daga gare su dangane da abin da su ɗin suka aikata. Akwai kisoshi da dama wanda ya faru da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da kuma wasu daga cikin sahabban shi yadda suka tsaya tsayin daka kurin su ga sun kare shi ta kowace irin hanya. Daga cikin kisoshin akwai kissa wacce ta faru da Sayyidina Umar lokacin da matar shi take gaya masa cewa ba ma kai ba matan annabi sallallahu alaihi suna kaurace mashi an dan sami dan rashin jituwa ta irin ta gida duk da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana khairukum khairukum li ahlihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin ku shine wanda yafi zama mafi alkhairi ga iyalansa wanda yafi kyautatawa mutanen gidansa ce ni kuma duk nafi ku kyautatawa mutanen gidana to haka ake so mutum ya kasance amma duk da haka bai zai hana a sami wani lokacin kaga an dan sami wani abu da zai kawo wata rashin jituwa ko rashin fahimta akan wani abu musamman zamantakewar yau da gobe wacce take tsakanin ma'aurata ko masu zamantakewa tare wani abu ne wanda yake mai sauki kaga an dan sami irin wa'annan abubuwa to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk da kasancewar shi mai ɗabi'u kyawawan da Allah maɗaukakin sarki da kansa ya ce ai koyi da shi laƙar kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ci lallai kuna da kyakkyawan abin koyi dangane da rayuwar manzon Allah sallallahu in kuka kalle ta za ku samu kyakkyawan abin koyi amma duk da haka a gidan nashi akan samu wani lokacin kaga dan wani abu ya ratsa Nausar sallama an ce ya taɓa ƙauracewa matan shi ya bar gidan ya haƙura da zaman gidan wajen wata guda. Tukaga wannan duk yana nuna maka rayuwar yadda take. To amma Sayyidina Umar lokacin da matar shi take gaya mishi waccan magana ta ce ba kai ba ma matan Annabi sallallahu sallama ga suna yin kaza suna iya ƙaurace masa. Sayyidina Umar ya ce Annabi sallallahu sallaman za a yi wa haka? sai tashi ya tafi dan ya je tabbatar da cewa wannan magana da matar shi ta gaya mishi da gaske haka ne matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna yi masa haka kaga wannan yake fito maka da soyayya da kauna da kariya da sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suke bashi yanzu sayyidina Umar ya mance da abin da yake tsakaninsa da matarsa cewa wani abu ne fa ya dan shiga tsakaninsa har take kafa mar hujja sai ya aje waccan magana tsakaninsa da ita yace me bari ya tashi ya tafi gida a nan sallama ije i tambaya iji suna yi din da gaske sai na umar Allah ya kara mishi yarda ya tafi gidan annabi sallama don ya bincika ya tabbatar da wannan magana da aka faɗi cewa matan annabi sallama suna iya kaza kaza kaza sai na umar ya tabbatar da wannan magana anan yake gargadin su ko dai ku canja ko Allah ya canja masa ku ko ku canja ku dawo da abin da yake so shi kuke bi ko kuma duka Allah ya canja musu ya canja ku ya bashi wasu ku ku tafi har Allah madaukakin sarki ya saukar da aya asa rabbuhu in tallaqa kunna an yubdilahu khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara Allah maɗaukakin sarki ya jaddada waccan magana sai sai na Umar. Mahalli shahid yadda sai na Umar ya taso itahu don ya tabbatar da wani abu da aka ce ana yi wa annabi sallallahu sallama ya ga ya hana a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin wannan abu. Ya je kuma ya yi ƙoƙarin yadda duka zai yi ya ga ya hana wannan abu. Akwai kisa da ta faru tsakanin sayyidina Aisha Allah ya kara mata yadda sayyidatuna Aisha Allah ya kara mata yadda da da da Annabi sallallahu alaihi wa sallam wacce yawanci zaka ga tana ta yawo a kafafen sadarwa da waruwa yadda take bata inganta ba mutane suna ta yaɗa ta wanda wannan muke kira ga 'yan uwa duk mutumin da zai haɗa wani abu da ya danganci Allah da manzo ya bari ya tabbatar daga gurin malamai sai ka faɗa ko ka tura ko ka duk abin da kake so sannan na biyu mu sani kira ga zuwa ga addinin musulunci ko ɗaukar wata mas'ala ba kuwa ne ya kamata ba akwai malamai mujtahidai da su ya kamata a bawa wasu abubuwan sai su kaɗai a cikin malamai ma ba kowa ya kamata ya ɗauki kowace mas'ala ba akwai mujtahidai su ya kamata in wata mas'ala ta zo a zuba ido sai abin da suka ce kowa zai ci balle ni ko kai da muke can ba mu da alaka ma da karatun sai dai mu ga wani abu yana yawo a kafafen sadarwa ni ma sai na ɗauka ne ta watsawa ina ta wannan to akwai hadari a ciki wani abun da ka san ingancin shi ba wani abun ƙarya aka annabi sallallahu alaihi wasallama amma ka dauka kana ta yadawa wani abun ƙarya aka yi sahabban shi kana ta yadawa kana ji ma kai wa'azi kake kai da'awa kake to kaga muhimmancin ko dai ka je kai karatu ko kuma ka bar irin wannan mas'aloli ga waɗanda suke ahalin abin ne su je su yi ruwayar ita ce da ake karuwayar wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama sun samu dan cece kuce da nana Aisha yace wa zai mana hukunci ce sai na Umar ta ce ta ce ce na yana da zafi rabu da shi ya ce to bari a kira mahaifinki suna abubakar ta ce to a kira shi aka kira shi na sarasana ce to yaya za ki bayani sai ta ce wai ƙul ka yi bayani wala ta ƙulu illa haƙƙan kada ka ce komai kakka faɗi komai sai gaskiya wannan ruwa ce bata inganta ba amma sai kaga da yawa mutane suna ta yaɗa ta cewa aina na aisha ta ce a nasu sallama karka ce komai kakka yi wani bayani in ba na gaskiya ba wasu na yi ne da nufin su ɓata na na aisha wasu kuma suna yi ne da rashin sanin cewa ba su san ma wannan bai ma ba ma hadisi ne da ya inganta ba ma to kaga wannan akwai buƙatar mu rika kiyayewa abin da zamu yada annabi sallallahu alaihi wa sallama yace duk wanda ya min ƙarya da gangan ya tanadi gurin zaman shi a cikin gidan wuta to kaga sai kai wa kanka kiyamul laili inji bahaushe in baka san wannan abin daga ina ike ba ya yake ka ja bakin ka kai shiru akwai abin da ake cewa shari'a at-tawaqquf abu biyu ma suka zo maka a matsayinka na masani sai suka rikitar da kai to sai ka tsaya a tsakiya ka ƙi cewa komai to balle wanda ba masani ba bai kamata ya rika ɗaukar duk abin da ya gani ba duk mutumin da duk abin da ya gani zai ɗauka ya ɗora to makareci zai zama duk abin da ka gani to mutum zai zama makareci sannan dole sai ƴan uwa mun ji tsoron Allah sai ka ga mutum ya rubuta abu na wa'azi ne wani ma wa'azin ne ya inganta amma sai i jingina wani malami babba ice malam wane ya ce kaza kaga wannan ƙarya ce ka faɗa kai ka ce ka ga kaza in aya ce ka fassara ta in hadisi ne ka san daidai ne fassara ka ce kaza ba sai ka jingina wani malami ba to wannan kuskure ne babba da za ga 'yan uwa suna a kafafen sadarwa to wannan hadisin hadisi ne na ƙarya bai inganta ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na Aisha ta faɗi wannan magana so da haka ƴan uwa sai mun kiyaye irin abin da zamu ringa turawa amma dai ya faru na na Aisha wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mata ina ganewa in kina fishi da ni ina ganewa in ba ki fishi da ni tace ya ake kake ganewa ka san tsakanin mata da miji wani lokacin wani abu zai dan ratsa ta dan kawar da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ba kya fishi da ni kullun in zaki rantsuwa da suna na kike rantsewa bi ma'ana zai ce na rantsi da ubangijin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce amma in kina fishi sai ki ki faɗa suna na sai ki ce wa rabbi ibrahim ce na rantsi da ubangijin ibrahim Aisha ta ce haka ne ya Rasulullah ta ce wallahi ba na ƙaurace komai sai sunan sunan kawai nake kin faɗa amma ƙaunarka da sanka yana nan a cikin raina komai ba abin da yake canjawa sunan kawai nake kin faɗi to kuma dama su sahaba a sallallahu sallama a gabansu an saukar da aya Allah ce litu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila Allah ce don ku imani da Allah da manzan shi wato azziru ku karfafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka zo da shi ku taimaka masa ku ga ya ci nasara akan abin wato waqiruhu sannan ku mutunta shi ku darajta shi ku mutunta shi ku yi masa duk abin da yake na girmamawa ne to sahaban annabi sallallahu alaihi sallama sun san irin wa'annan abubuwan shi yasa suke ta ƙoƙarin kaga sun ba wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama kariya shi yasa suke ta ƙoƙarin su ga sun kawar da duk wani abu da zai iya shafar manzon Allah sallallahu alaihi sallam saboda me saboda sun san wajibi ne da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora musu mazansu da matansu tunda suna tare da shi a filin yaƙi abubuwa da yawa sun faru za a harbo wani abu ya taho zai sama na sallama wani ya ƙoƙarin karewa da rayuwarsa don kan wani abu ya taɓa annabi sallallahu alaihi wasallam hular da ake sawa a filin yaƙi ta taɓa shigewa cikin muƙamiƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sahabbai akai akai ta ƙi fita ɗaya daga cikinsu ya sa haƙorinsa yana ƙoƙarin jawo ta aka ce zai ciro ɗaya idan ya haka ya tofar da yau har da haƙorinsa haƙorin ya cire amma baya jin zafi bai fasa ba ƙoƙarinsa ya za a yi cire wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ƙarafunan da suka cake a cikin a cikin a cikin jikinsa a cikin ƙashinsa to haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka ba shi kariya da rayuwarsu shi yasa ka ji sahabban annabi sallallahu sallama suna gaya mar wata kalma fidaka abi wa ummi wasu su ce wa ruhi su ce wallahi fansa gare ka ya manzon Allah zan ba da mahaifina da mahaifiyata da raina baki ɗaya akan fansa in za a su su tafi ga mu gaba ɗaya mu tafi kai ka ci gaba da rayuwa wayannan haka sahaban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka kasance gurin ba da kariya to wannan kariyar da suke bashi ba ya tsaya ba ya tsaya ne lokacin kadai da yake raye ba wannan kariyar ta tsaya ne har lokacin da Allah zai tashi duniya domin Allah maɗaukakin sarki ya ce ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama rahmatan lil alamin don ya zamto rahama ne ga al'umma baki ɗaya kuma rahama ne al'umma baki ɗaya musulmai da waɗanda ba musulmai ba hatta waɗanda ba musulmai ba annabi sallallahu alaihi rahama ne gare su wani zai ce ta yaya bayan ba su bi shi ba wuta za su shiga in suka mutu a haka ya ya zama rahama a gare su zan iya fahimta kai tsaye rahama ne ga wanda suka bi shi amma wanda suka ba su bi shi ba malamai suna cewa wanda ba su bi shi ba rahama ne gare su saboda Allah maɗaukakin sarki zai jinkirta yi musu azaba ta ranan azaba a nan duniya kaga wannan wata rahama ce da aka yi musu aka kyale su saboda annabi sallallahu alaihi wasallam sannan abu na biyu Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim Allah maɗaukakin sarki ba zai yi musu azaba ba ba zai azabtar da su ba matakar kana cikin su kaga kasancewa rahama kenan wannan azabar ta kunshi wanda suke musulmai da wanda ba musulmai ba dukkanin su Allah maɗaukakin sarki ba zai musu azaba ba ma dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tare da su wannan yake nuna maka sahabbai sai suka fahimci wayannan abubuwan sai suka tsaya suka bai annabi sallallahu alaihi wasallama dukkanin kariyar da ta kasance su bashi to kamar yadda na faɗi ita wannan kariyar ba ta dogara ne kawai lokacin da yake da rai ba har bayan baya duniya ita kariyar tana nan gawa ga waɗanda suka rage a cikin musulmi su ba shi kariya ta hanyar da ta dace ita kuma kariyar da za a ba wa annabi sallama ya danganta da wani irin ƙalubale ne ya taso kuma da kai wane ne wanda za ka ba da kariyar kowane ɗan adam a cikin musulmi akwai hakki a kansa na wurin taimakon annabi sallallahu alaihi wasallama fi nasarar dinihi wurin karfafar addininsa wa dabba an shari'atihi da kuma kawarwa da shari'ar annabi sallallahu duk wani kalubale da zai taso to kaga wannan abu ne wanda yake bukatar dan adam ya kalli wannan abin ya ga cewa wani nauyi ne a kansa hanyar mafi sauki da zaka sauke shine a aikace shi annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa fa wasu sun shiga musulunci da aikinsa ne ko aikin sahabbansa da ya koya musu da yawa wasu sun shigo musulunci saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ma'amalance su saboda haka sai suka ga babu abin da ya rage musu illa su taho su shiga musulunci to kai ma yanzu da za ka tsaya a aikace ka riƙe shari'arka kowa yana gani to za ka ja hankalin jama'a gurin tafiya zuwa ga shigowa addinin musulunci ana ba da labari wani bawan Allah a ƙasar Amerika ƙasa ce ba ta musulmi ba shi kuma gashi musulmi ya tsinci kuɗi masu yawa amma a cikin kuɗin akwai kwatance ko adireshi na mai kuɗin an ce tafiya ce ta wajen awa hudu da kwatancen da inda ya tsinci kuɗin haka ya ɗauki kafa ya tafi ya je har wannan kwatance ya ƙwanƙwasa ya ce ga kuɗi suka ce ah wannan kayan ku ne suka duba suka ga yadda suka yar haka ya kada da shi shigo ya shigo suka ɗauko wani abu a cikin wannan kuɗi suka ba shi ya ce a'a ba ni so yaya za ka irin wannan doguwar tafiya a ɗaka wani abu ka ce ba ka so ya ce to ai ita tafiyar da na yi dole ce a kaina sai abin ya ba su mamaki ya za ta zama dole a kanka in ka yi shiru ba da ya sani ya ce ai ni addini na umarta ta yi da idan na yi tsintuwa na yi cikiya in na san me shi in ba shi abin shi ya ce shi yasa da na ga wannan kwatance ko adireshi naku na taho in zo in kawo wannan kuɗi saboda addini na ya tilasta ni in kawo gaba ɗaya sai kuma mutane aka yi shiru wani irin addini kake ya ce musulunci gaba ɗaya aka rasa wanda zai magana dama haka musuluncin yake haka ya muku umarni ya ce haka ya mana umarni to kaga wannan hanya ta farko kenan wacce ya kamata kowane musulmi ya ɗauka sa a ran shi cewa ga hanyar da zan bi wurin kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta yaya ta yin aiki irin aikin da ya umarce ni ni da shi ta yin mu'amala da wanda ba musulmi ba da yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mu'amala da su amma kai ba musulmi ba shi ba musulmi ba kai musulmi ya sha giya ka sha giya ya nemi mata ka nemi mata yayi sata kai sata to duk wani abu da ya ɗebo zai iya watsowa kanka daga kai har addinin naka amma nuna mar a aikace kana da bambanci da shi nuna mar a aikace kai addinin ka ne yake maka jagora ga kuma wanda ya maka nuni da addinin to a nan gurin dole ka ga ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai kanka sai ka ƙara daraja da girma sannan kuma a girmama maka annabin naka watakila ma ta wannan hanyar wani ya dawo musuluncin baki ɗaya amma idan ya zamto cewa kai da su da iri ɗaya ne to kaga babu wani bambanci baka da girma baka da daraja baka da mutunci sai a taɓa duk wanda ake ganin in an taɓa shi ranka zai fusata kai kuma ba za ka ji daɗi ba in an taɓa shi sai ka fusata saboda haka hanya ta farko da za mu kare ma annabi sallallahu alaihi wa sallama shine ɗaukar sunnar shi hanyar shi shari'a shi koyi da shi sai kaga an samu ci gaba an samu canji gurin yadda waɗanda muke tare da su za su ringa mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina ganin za mu leƙa sashin masu tallace-tallace kafin mu dawo mu ɗora daga inda muka tsaya
يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاج من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحز الطومان وغسلينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا masauraro barkamu da dawa cikin wannan shiri mai albarka wanda muka kawo muku abin da ya shafi yadda sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka ringa kokari gurin bawa annabi sallallahu alaihi wasallama kariya da kawar da dukkanin wani abu da zai zama kalubale ga annabi sallallahu alaihi wasallama da ko menene nasu da rayuwarsu da dukiyarsu da, da, da komai nasu sun ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kariya sannan kuma ba sa yin dar su salwantar da ko menene akan annabi sallallahu alaihi wasallam haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka kasance za ku iya neman mu a kan layi sufuli takwas sufuli shida shida biyu sufuli sufuli takwas takwas biyar ko sufuli takwas sufuli tara sufuli hudu biyu sufuli takwas takwas biyar ko sakon katakwana sufuli bakwai sufuli biyar biyu biyar uku sufuli sufuli biyu tara to ga wani dan uwa ya shigo bari mu je me yake tafa da shi a cikin shirin assalamu alaikum wa alaikum assalam muna tare da wa lafiya lau muna tare da wa
Tana tare da Amina Aliyu daga Sunanla.
to amina aliyu ga ki cikin shirin rayuwa a barkoyi kuma kin ji abin da muka ɗauko yau yadda sahaba na sallama suka yi me za ki ce
Gaskiya na ji. Kuma ya kamata ya suna a dinga kwatantawa.
na'am
Ina yin ku fatan alkhairi.
To alhamdulillah mun gode. To Amina daga Samaila fatan alkhairi ne kuma game da jan hankalin mutane su ringa kwatanta irin abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ringa yi lokacin yana rayi. Assalamu alaikum. To wannan Assalamu alaikum.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam muna tare da wa.
Kuna tare da Amina Salis daga unguwar Gwani.
To Amina daga Gwale ga ki cikin shirin rayuwa a barkoyi me ke tafa da shi?
Kwarai kan na gaskiya ina bibiyar wannan shirin kowane sashi Allah ya saka muku da alkhairi.
Amin amin.
Da Allah malami addu'a nake nema wa dan uwana.
Na'am.
Allah ya jarabce shi da mata Eh ba amaryar ba ba uwar gidan ba.
eh wallahi har ta kai ga malam ya bude baki yace ko a lahira kar Allah ya hada shi da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
wallahi kuma a gaban su Inna lillahi wa inna ilaihi fadan raji'un.
su idan sun yi saukin fada sai kuma su koma ciwo na aljanu To.
in wannan ta je gida jiya in ta dawo to fa ɗaya ba za ta kun a gida ba ita ma sai ta tafi jiya aljanu Inna lillahi wa inna.
kuma wallahi malam ko omo ko ashana ba sa siya
To to ai ya rasa yadda zai yi da su
to ai musu magani man watakila ai suna bukatan magani ne ko?
wallahi malam kowace ƙarya take yi Dama akwai aljanin ƙarya.
Ana Iya ana yi musu amma ba wacce take da aljani kawai kishi ne ya hana su zaman lafiya.
To Allah ya samu dace.
A yi masa addu'a Allah ya zaɓa mai mafi alkai.
Amin. To To wannan ai bayan addu'a ita addu'a ba kawai mutum yana addu'a ya kunshi hannunsa bane ya kwance sa ya ce Allah ya turo mala'iku su zo su yi mashi abin da yake bukata mutum zai yi addu'a kuma sai ya aiki annabi sallallahu alaihi wasallam duk da kasancewar shi mafifici a cikin halittun Allah kaf amma bai yi addu'a ya kwanta a gida ba da ya addu'a sai da ya taka ya je filin yaƙi ya kai sara aka kai masa sara kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallama kenan to ballantana ni da kai idan muna da wani abu a gurin Allah bayan addu'a aiki muke yi a nan gurin ina ganin ta hanyar da zai bi ya fahimtar da su ya musu wa'azi ya nuna musu ba a kansu aka fara zama gida ɗaya a ƙarƙashin miji ɗaya ba abin da za a bi kenan ana ta addu'ar kuma ana aiki to sai kiga an samu nasara watakila wata hankalinta ya ɗan karkato ya dawo izuwa ga hanyar da tafi dacewa amma idan zai ta addu'a su suna can ba su san me yake ba watakila kafin addu'ar saboda ita addu'a ba dole in kayi ba take-take Allah ya biya maka wataƙila za ka iya addu'a ma ajiye maka ida ladan sai ka je lahira ko kuma wani abu zai zo ya same ka kayi addu'a sai a kare maka wancan abin da baka yi addu'a a kan shi ba domin ya fi zama bala'i to kin ga addu'a kenan amma aiki in yayi ya haɗa biyun aka yi addu'a to sai kiga an samu canji aikin kuma yana kala-kala aiki kala-kala zai iya barazana to cewa ko in ba za ku zauna lafiya da ni ba to zan haƙura ko kuma ya ƙaro wata ya ce to zan ƙaro ta uku ita wacce za ta zauna lafiya da ni ya duba wata baiwar Allah waliyya sai auro ta wacce ba ruwanta da su ko kuma ya raba musu gida in watakila gida ɗaya suke yana da hali ya raba musu gida ko ce ta tafi gidanta kinan akwai hanyoyi daban-daban bayan addu'a da ya kamata ya zauna ya ga cewa to me ya kamata kuma na yi Allah ya samu dace. Assalamu alaikum.
Alhamdulillah. Wa alaikum assalam.
To muna tare da wa.
Kuna tare da shafa'atu tare daga kura.
To shafa'atu daga kura ga ki cikin shirin rayuwa a barkoyi me kike tafa da shi?
Wallahi alhamdulillah ubangiji Allah ya kara mana soyayyar annabi Sallallahu alaihi wa sallam. Amin.
Ubangiji Allah ya ba mu ikon bi koyi da sunnoninsa.
Amin. To shafa'atu Shi lafiya muna
To, shafa'atu mun gode ita addu'a ce da ta yi a kan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon koyi da manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam. Amin. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam muna tare da wa.
Kana tare da Aisha da Kuskure.
To, Aisha, eh, ga ki cikin shirin rayuwa a barkoyi, me za ki ce?
Na ji abin da kuke ta koya a kai gaskiya. Da fatan musulmi za su dinga koyi da halayen su a kan mai jami'a.
Sallallahu Alaihi wasallam. Amin.
Mun gode da kafa da hanzo da har kafa ta gidan rediyo da kuma.
Amin, amin.
Ka fara lafiya.
To, madalla, ita ma wannan addu'a ce take ga gidan rediyon da kuma mutane al'umma da su dage gurin koyi da sunar manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam. Assalamu alaikum.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam muna tare da wa.
Amina ce daga Karfi.
To, Amina daga ƙarfi. Ga ki cikin shirin rayuwa a barkoyi.
Kuka tattauna.
Na'am.
Gaskiya ne ya kamata a ce musulmai a dinga dagewa ana kokarin koyi da halayen sahabban manzon Allah Sallallahu Alaihi sallallahu wasallam.
alaihi wasallam.
Amin.
Sai zama na ce mutum zai iya ba da komai da komai nashi Mm.
akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
Mm.
Hakan shine asalin soyayya.
Haka yake. To Allah ya sa mu dace.
Fata alkhairi.
To mun gode. To ita ma wannan fatan alkhairi ne duk yan uwa dai da suke shigowa kusan zaka ce ah, daga fatan alkhairi sai kuma waɗanda suke ganin ya dace ya wajaba lallai musulmai su ƙara dagewa wurin yin koyi da irin abubuwan da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi koyi da shi kurin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah Allah ya sa mu dace assalamu alaikum
Alaikum salam barka da safiya muna tare da wa
ina tare da Adam Dorayi to Adam daga Dorayi ga ka cikin shirin rayuwa a barkoi
wallahi mana Allah ya saka da kai na ji tun daga farko har ƙarshe duk sati ina sauraron ka na'am
da Allah wani abu nake so mana ban shawara na'am
wallahi mai daki ta da abin da wana so ta fi mun
to
in na nuna mata ba na so wallahi in an kwana biyu ta daina kwana hudu sai ta dawo da yin abinta to
idan kuma na ce mata na ci faɗa mata da ta gane daga baya kuma sai ta ce in faɗa mata za ta daina wallahi na faɗa mata sai ta ci gaba da yin sa eh
to shine abin na rasa yadda zan yi da shi wallahi
to Allah ya sa mu dace
Amin, amin. Tana sauraron ka kuma yanzu haka.
to Allah ya sa mu dace
Na gode.
Eh, wato na farko ita mace ta ji tsoron Allah hanyar da za ta saba mijinta ta sa ya ji ba daɗi tana cikin haɗari domin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk mutumin duk matar da mijinta ya kwana yana fishi da ita mala'iku za su kwansu na tsine mata in in mijinki ya fishi da ke mala'iku za su tsine miki to me riba ki kullun ki gano abin da baya so sai ki aikata sai mala'iku su tsine miki me riba ki bal ma jefa kanki cike kike cikin hadari to dole ne mata su ji tsoron Allah kada ki rika samun dama cewa ai mijina baya son kaza barin aikata koransa shi ma ya ɓaci to kanki kike janyowa shi kuma ba dole ransa ya ɓacin ba idan ma ran nasa ya ɓaci to ki sani ke kika saka kanki cikin fishin Allah maɗaukakin sarki ba ki sani ba a daidai lokacin da kika ɓata man rai ya fishi da ke sai ki mutu ki ce wa Allah me kin ga kin kai kanki cikin halakar da wanda da kin yi nutsuwa kin kyautata masa ba za ki jefa kanki cikin wannan hadarin ba sannan abu na biyu in za ki ringa bata man rai da yawa wasu abubuwan da kike bukata daga gurin shi ke ma ba za ki samu ba shi yasa da yawa ma'aurata a ƙasar Hausa ba sa amfanuwa da auren da yawa wasu guraren in ka duba za ka ga mata da miji ba ana samun rashin jituwa amma ba kamar ƙasa hausa ba in ma kuma su wasu in sun samu nan da nan zake ki ga wanda ya kuskure ya gane kuskuren shi ya kuma dawo ya gyara don a zauna lafiya mijinki ba abokin rigimarki ba ne mijinki ba abokin sa'in saɗinki ba ne abokin jin daɗin rayuwarki ne Allah ya ce min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha litaskunu ilaiha hunna libasun lakum wa antum libasun lahun ku sutura ne a gare su kamar yadda su ma suke sutura a gare ku guri ne da namiji zai ji daɗi da matarsa mata ce da za ta ji daɗi da mijinta to isa kuma ya zamto ga baki ɗaya ɓata wa juna ake sai zamto ga baki ɗaya jin haushin juna ake to kin ga babu kuma wannan jin daɗin da kasancewa sutura mutumin da zaka zai dawo da damuwa ki sauke mar damuwarsa yanzu kuma ya canja in ya zo a cikin nishaɗi ke kike ƙara ɗora mar damuwa to kin ga wannan kuskure ne sannan ba za ki taɓa jin daɗin rayuwarki ba a cikin kunci da damuwa za ki ta yi ba farin ciki ba nishaɗi ba samun lada a gurin Allah sannan baki san in kin mutu ba a irin wannan yanayin ya zaki tsinci kanki so da haka mata su ji tsoron Allah mijinki abin ki kyautata mishi ne shi yasa idan ka kalli gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka matan shi suke kyautata mishi sai ma yana kyautata musu in kika kalli sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama haka suka kwaikwayo irin wannan rayuwa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma shawararka ita ce ka ci gaba da kyautata mata kar ka gajiya hakkinta kar ka ki sauke kowanne duk abin da ka san Allah ya dora maka kai kokarin ka sauke wannan abin da yake kanka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ɗaya daga cikin matan shi baya ɗakin ta ta turo mar da abinci wacce ke ɗakin tabarar da abincin kwanan ya fashe annabi sallallahu alaihi wa sallama maimakon ya tashi ya faɗa sai ya tashi yana tattare abincin tattarewa da kansa ke tattarewa bai fada ba balma wa'inda suke gurin abin ya faru a gabansu annabi sallallahu alaihi wasallama sai rika kokarin ya kawan musu da abin ya rika kokarin ya jingina ta ce mahaifiyar ku ce fa ta yi kaza an yi kaza kage yanzu dan adam zai gane cewa a'a to ai ma tunda mahaifiyarsa ce ba ma wani abu bane babba kenan wannan yake nuna maka ka ci gaba da haƙuri lada kake samu duk da ta ɓata maka rai kai haƙuri to ka samu lada wani lada ne na daban so wataƙila wannan ladan da kake samu sai ya tattala ya kai ka aljanna so da haka ka ci gaba da haƙuri har ka ga Allah maɗaukakin sarki ya shirya maka ita ta dawo daidai kan hanyar da ya dace assalamu alaikum muna tare da wa
Fatima ya kaji.
To Fatima daga ya kasai ga ki cikin shirin rayuwa a barkoyi me zaki ce?
Gaskiya ne kace Allah ka ba mu barkacin da ta albarka ta haƙuri su gaba sallallahu alaihi wa sallama.
Hmm.
Kuma ya kamata
To Allah ya muryar taki tana koma nesa ba ma jinki sosai
To, Aisha ya kace ne muku fatan alkhairi, Fatima ya kace a tashi lafiya.
to kuma mu ne miki fatan alkhairi fatima fatan alkhairi ne ta shigo da shi cikin shirin assalamu alaikum
Salamu alaikum.
wa alaikum assalam muna tare da wa
Malam Allah saka da alkhairi.
amin muna tare da wa
Yana tare da ɗaurin masa da Hassan da shinkafa garamar kuma kura da ƙungiyar Haidan Allah.
to malam dahuru daga kura kana buga babur ne ga wata kara nan kusa da kai da ka dan matsa
Wallahi ina goma shinkafa gwamnati ake nika injini.
yau to ai sai ka dan matsa nesa dan mu ji ka sosai Na na dan maza malam.
to me kake tafa da shi cikin shirin
Gaskiya malam abin da kake faɗa gaskiya haka ne maganar gaskiya.
na'am
shi yasa duk mako wallahi nake kasancewa da wannan shirin saboda ina jin daɗin sa Eh.
kuma irin wannan ake so malamai dama su dama dan fata kawai da mutane cikin cikin ruwan sanyi wallahi eh ka gani wallahi muna jin daɗin shirin nan ba abin da zamu sai dai- dai Allah ya sa mu gane mu gyara to Allah ya sa mu yi aiki da abin da muke ji a cikin shirin
amin malam da fatan za ka tashi lafiya To, Allah ya Ustaz.
sa- Allah ya koma da kai ka gida lafiya amin amin to malam dahuru shi ma dai kamar yan uwa na baya da suka gabata amfanuwar da yake da wannan shiri yake faɗi assalamu alaikum
Wa alaikum assalam.
to s- muna tare da wa
Kuna tare da da'at Ma'amar Sadiq da Fakura.
to naja'at daga kura yau dai shirin mutanen kura ne a ciki
Aiko wallahi mun ji maudu'i mana Allah ya saka da alkhairi.
Amin.
Allah ya biya da gidan aljanna.
amin
Wallahi muna sauraron wannan shiri ko muna karuwa sosai da sosai. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya kara hasken makaranta.
to amin amin
Eh, Sai an jima.
to madalla wannan ma dai fatan alkhairi ne assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam muna tare da wa to wayar taki sai kin to wannan ma dai kamar fatan alkhairi ne ga wayan ma gabaki daya ta yanke kuma Assalamu alaikum. To wannan mata yanke sai dai ya ƙara tarawa a gaba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum Wa alaikum assalam muna tare da wa.
ana magana da Bala Umar daga Madobi To bala daga madobi ga ka cikin shirin rayuwa a barkoyi. Me kake tafa da shi?
Na'am, alhamdulillah yau ina cikin farin ciki da na kasance cikin wannan shiri. Ina ta yawan gwadawa Allah bai bani ikon shigowa ba sai yau.
Eh.
Ina yi wa mata malam fatan alkai.
to- To malam yana godiya.
Allah ya saka da alkai.
Amin.
Sannan malam ina so ya zan yi sabunta soyayyar annaba a zuciyata
To to da hanyoyi da ya kamata mu sabunta sosai ya kasance ka so shi fiye da komai a rayuwa.
Hmm. To insha Allah. Amin. To soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya gaya mana a alqur'ani ya mutum zai yi ya so annabi sallallahu alaihi wa sallama. Soyayyar annabi sallallahu alaihi wa sallama shine biyayya gare shi sau da gaba. Ai sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama biyayya suka yi mishi sai Allah ya shaide su. To kai ma biyayya za ka yi mashi. Da abin da aka ce gashi ya ce rike shi hannu biyu shi sa wani mawaƙi ke cewa lau kana hubbuka sadiqan la ata'atahu da san da kake annabi sallallahu alaihi wasallama na gaske ne da kai ma biyayya kenan soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama in kana so a gane ranka kana son annabi sallallahu alaihi wasallama alamun san annabi sallallahu alaihi wasallama a gare ka shine a ga kana biyayya gare shi sau da kafa an ce ya ce hadisi ya zo aya ta zo ya ce kaza aikata kaza bar kaza to sai ka rike wa'annan abubuwan don soyayya ta fito fili amma a ce anan su sallama ya yi kaza ka ki aikatawa ya yi gabas ka yi yamma to kaga akwai rashin nuna kana son annabi sallallahu alaihi wasallam ita soyayya tana kawo biyayya ne soyayya idan ta haɗu da biyayya ita ce ta cika soyayya akwai wanda kake son shi ba ka yi mar biyayya amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam son shi sai ya haɗu da biyayya shi misali kana son ɗanka amma ba ka yi mai biyayya ɗa yana son uban shi amma ya nemar biyayya wacce tafi soyayya haɗe da biyayya ita ce tafi ka riƙa son abu kana kuma yi masa biyayya to wannan sallama ka so shi ka haɗa da yi masa biyayya domin shi wanda kake so idan dai kana son shi to biyayya kake yi masa Allah maɗaukakin sarki ya samu dace Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
To malamai Allah ya kasa muku da alkhairi.
Amin.
Wato da farko malam kuna tare da sarkin samarin Fulani ya naji da gegarin gurin gawa.
To yaya nazi?
Malam irin waɗannan canji da kuke mana.
Mm.
Irin ku muke so masu dimbin yawa wanda za a fitar da mutane daga cikin jahili.
Mm.
Wato da ko da wannan gidan rediyo da kuke wannan kokari wato aiki ne babba.
Mm.
wato malam sannan kuma ni kamar ita tambaya ta shine za a ga cewar kamar za a ga ranar juma'a haka kamar a da za a ga cewa iyayen mu suna wani abu wanda za a ga cewa ya'ya duk ranar juma'a ana suna je su ta ziyara haka suna ziyartar yan uwa Mm.
wasu manyan kuwa za a ga cewa suna zuwa ziyara makabartu Mm.
wanda za a ga cewa wanda yake kwanta ma ba a manta da shi ba malam za a ga a yanzu wannan abin ya yi karanci wani irin Mm.
jan hankali malam za ka yi akan wannan al'amari wanda cewa mun shigo cikin wani rayuwa wanda muna kuka da kan mu da kanmu muke kuka Mm.
wanda za ga cewa kamar waɗannan masifu ma kusan wani abu
To alama wai sautin wai tashi ya Allah ya daina rasu kan- gida.
to amin amin wato kamar da ya faɗi haka ne za ka ga ada ana tura yara har manyan ma za ga sukan bi gidajen yan uwansu wasu ma ma da abokai a gaisa a tattauna a ji daɗi wane ya kawo muni ziyara ko ‘ya'yan ƙanina ko ‘ya'yan wana a nan ‘ya'yanka suna gane cewa ashe suna da ɗan uwa wane sai ƙauna ta shiga tsakaninsu amma yanzu duk mun ƙaurace wannan kuma abu ne mai kyau wanda yake ƙara haɗa kan dangi yake ƙara haɗa kan abokai yake ƙara ƙauna da soyayya a cikin zukatan juna don duk mutumin da ya taso ya kawo maka ziyara za ka ji daɗi sannan kuma abokai ma ba a bar su ba za ka ga da ah, ta yan abokan iyayenka za ka ga kana kai musu ziyara annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yana ɗaya daga cikin mutum ya wa iyayensa biyayya shine ya sada zumuncin abokan iyayen nasa ya rika kai musu ziyara yana zuwa yana gaishe su to wannan abu ne da shari'a ta zo da shi ba wai ah, kawai malam bahaushe ne yake da shi ba shari'a ta yi umarni da sada zumunci shi kuma yaro ana masa tarbiyya ne tun yana ƙarami da dukkanin wani abu da zai taso a kai amma in baka tarbiyyance shi ba ka nuna mishi to kaga ba zai taso a kai ba kuma ba zai iya ba kuma bai san wannan abun ba so da haka abin da ya dace shine ka riƙa ƙoƙarin ka ɗora ɗanka a hanya mai kyawu kamata eh wani lokacin ma ku tafi tare haka ziyartar makabarta a farkon musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na hana ku ku ziyarci makabarta ya ce yanzu za ku iya ziyartar makabarta wannan dama ce da aka bai kowa ya rika ziyartar makabarta sannan ziyartar makabarta akwai fa'ida a ciki na farko yana tunasar da kai lahira cewa ga wani da wani a kwance kai ma za ka taho na biyu kana yin addu'a ga waɗanda suke kwance sun riga mu gidan gaskiya ka ne musu addu'a kai ma ran da ka zo idan ka koyar da matashi ko na bayanka haka kana kwance za a yi ta zuwa ana yi maka addu'a a yi ta zuwa yau wannan ya zo gobe wannan ya zo ana taimaka addu'a Allah ya ji kanka Allah ya ma rahama Allah ya ma kaza Allah ya ma kaza to kaga akwai fa'ida a ziyartar makabarta so da haka abubuwa ne guda biyu masu kyau da ya kamata mu ci gaba da nusantar da na bayan mu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa alaikum assalam
ana ubangiji Allah ya haka amin muna tare da wa to alhamdulillah kai da ya suna na Abdullahi Tawar muna kira waya daga nan to abdullahi me kake tafa da shi ga ka cikin shirin rayuwa a barkoyi kana karuwa a cikin wannan shiri da kai kuma kana kunta kuna fadakarwa kwarai da gaske mm.
kuma wanda yake gaskiya za su sanar wannan sadakar da ya ce mutumin da ya ba da ilimi suna ga cewa zuwa gaba da abu ko da a go Mm.
sannan ni ba da dan Allah ina so ka ba ni shawara da ko ce ka bani shawara Mm.
na Allah malam lokacin da gaji ana zayyano a halayen sahabbai da kuma irin abubuwan da suka faɗa a Mm.
baya da kirki wani zubin na kaji wallahi suka faɗa Mm.
ya kamata da yi sai a jiwa da ya kamata da ko ba a da wata ce Mm.
wannan da shi ne tafiya ta wani abu da shawara Allah ta da shi To lokacin da kaji ana faɗar wani halaye na kirki na nagarta da sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi kaji zuciyarka tana raurawa har kaji kwalla tana fito ma wannan alama ce da ya kamata a shaide ka kuma ka goda Allah domin shi masu imani dama lokacin da aka ambato wani abu na Allah maɗaukacin sarki ƙara nutsuwa suke yi zukatansu kuma in aka ambaci Allah tana ƙara tsoron Allah maɗaukakin sarki to muna fata wannan tsoron Allah ya ɗorar da kai har ka samu nasara a gurin Allah maɗaukakin sarki assalamu alaikum warahmatullah Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam muna tare da wa
Masha Allah, kuna tare da Abubakar Muhammad Laiba.
to abubakar daga na'ibawa ga ka cikin shirin rayuwa a barkoyi me kake tafa da shi
To alhamdulillah malam mun ji irin yadda ka kuma na abubuwa da dama a cikin wannan rana yau. Akwai wani bangare da kake ce akwai kamar inda aka ɗan samu sabani tsakanin sai na Aisha da sayan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai kake cewa ta ce a samu wanda zai musu sai hakin manzan sai na Umar ne ya ji labarin sai ya je da ya je sai aka tsaya sai take cewa wa ya kamata a ce a shirin tsakanin sayyidina Umar ko kuma sayyidina Abubakar mahaifinta sai ta ce a wanda Abubakar din da Abubakar din sai take cewa ya fata gaskiya to shi malam kamar na kana ta wannan hadisi kamar bai inganta ba na'am to kuma amma akwai wasu malamai da zan ji suna kafa hujja akan irin wannan da ce ku ga dai abu mata ka ga dai sai na maza Allah ta sallam ka wanda yafi kowa a duniya Mm, an ce mar kaza.
Zan ji malamai da dama eh yau an ce ne kaza zan ji kamar malamai idan za su ba da wani misali akan wani abu da mata suke yi sai su To, ɗauko wannan to, hadisi sai su ingantar da shi to to to to a gurguje saboda lokaci malaman hadisi sun ce wannan magana bata inganta ba nana Aisha ta gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa qul wala taqulu illa haqqan bai inganta ba tunda kuma malaman hadisi suka tabbatar bai inganta ba barin shi kuma shi yafi domin karka jinga jingina wa mutum abin da bai aikata ba idan da ya inganta malaman hadisi sun faɗa to kowa ma zai iya ci gaba da faɗi amma tun da sun ce bai inganta ba bari shi ne ya fi ina ganin za mu dakata a nan abinda na faɗa na daidai Allah ba mu ladan baki ɗaya a madadin shugaba kuma jagora Ahmad Gazali Yakubu a sama salik shugaba ta ɓangaren shirye-shirye Bahar Isa Sazan da ku daga sashen addinin Musulunci wanda Hadiza Balanti take jagoranta ni Aminu Qidar Idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
يقوم لها رتاج وعن كثب يكون لها امتراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاج من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى